نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن لا يموت.
نعم لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني حديثي نبي أتكن ونن بابي لباب في اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما an amso daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara yadda da shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib aiban hallode wato shi ya rawaito wannan hadisi na biyu kamar yadda hadisi na farko ma nashi ne wanda yake magana akan mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da an an azabtar da su ba abdullahi dan abbas ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana faɗa a cikin addu'ar da yake ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa allahumma laka aslamtu ya ubangiji aslamtu laka na miƙa wuyana gare ka wato na miƙa kaina ga baki ɗaya in ƙartu li amrika na jayu ga baki ɗaya na saboda umarninka wa bika amantu kuma ya ubangiji na gaskata da kaɗaitakarka na gaskata da cancantarka ibada ga bayinka wa alaika tawakkaltu kuma ya ubangiji da kai kaɗai na dogara ba wani wanda na jingina bayana zuwa gare shi in banda kai kaɗai wa ilaika anabutu kuma ya ubangiji zuwa gare ka ne nake komawa bayan na gama rayuwata ta nan duniya zuwa gare ka ne nake komawa a gobe kiyama sannan kuma zuwa gare ka ne nake komawa da himmata da ayyuka na na gargaru wa bika khasamtu kuma ya ubangiji saboda abin da ka bani shine na hujja da dalilai nake rinjayar abokin husumata nake kayar da abokin husumata Allahumma inni a'udhu bi'izzatika Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bi'izzatika haƙiƙa ni ina neman kariya bi'izzatika da buwayarka la ilaha illa anta babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai kai kadai ya ubangiji an tudillani ya Allah kadda ka batar da ni daga kan tulba wanda take ta gaskiya kadda ka zamar da ni daga kan hanya wanda take mai kyakkiya anta lahayyul ladhi la yamut ya ubangiji kai ne rayayyen sarki sarkin da baya mutuwa sarkin da yake rayayyen sarki ne har abada mutuwa bata gabace shi ba babu bata gabace shi ba sannan kuma mutuwa ba za ta cin mishi ba wal jinnu wal insu yamutun aljannu da mutane gabaki ɗaya kowa idan lokacin shi yayi yana komawa zuwa gare ka yana mutuwa to wannan tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yake yin ta a kowane rana yana yin wannan addu'a Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وانا حديثي الإمام البخاري da al'imamu muslim suka rawaito shi amma wannan lafazi ne na al'imamu muslim waktasarahul bukhari al'imamu bukhari ya kawo hadithin a takaice wato bai kawo shi duka ba amma al'imamu muslim ya kawo shi ga baki ɗayansa yadda addu'ar nan take a nan haka al'imam muslim ya koro ta a cikin littafinsa na'am الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل مم.
قال ها إبراهيم وصلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار مم.
وقال هما وقال ها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاغشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل الثالث حديثي نأوكو أتشكين ونن بابي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا an amso wannan hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas, yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdulmuttalib, ayyuban hallode, wato waɗannan hadisai guda uku duka nashi. ne. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wato wannan jumla, wannan addu'ar ita ce, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. qalaha ibrahimu sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim badaɗin allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya faɗa hina ulqiya finnar lokacin da kafirai suka ɗarme shi a majaujawa suka ɗauke shi suka jefa shi cikin wuta kafin ya isa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wuta ta zamanto sanyi da aminci a gare shi kamar yadda Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wato addu'ar da yayi Allah ta'ala ya kare shi daga zafin wannan wuta shine ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah subhanahu wa ta'ala ya isar mini makircin makirai ya isar mini ƙetar masu ƙeta ya isar mini baƙin cikin masu baƙin ciki wa ni'mal wakilu ma dalla da abun dogaro idan ya zamanto shine Allah to ana jefa shi sai Allah subhanahu wata'ala ya kare shi ya zamanto wutar ta zamanto sanyi wanda ba zai cutar da shi ba ta zamanto kuma lafiya ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qala ha muhammadun sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ɗan Abbas ya ce kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce addu'ar da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa, hina ƙalu, wato lokacin da kafirai suka ce wa ma'aiki Alaihi salatu wassalam, innan nasa ƙad jama'u lakum, wato haƙiƙa mushrikai sun tattara randanoni saboda yaƙarku, fahshauhum don haka ku ji tsoronsu, wato ku je ku laɓe a cikin gidajenku kada ku fito. fazadahum imana wannan maganar da kafirai suka gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabban shi na cewa abokanansu arnawa irinsu suna nan suna shirye-shiryen kawo wa madina hari sai ya ƙara wa sahabbai na manzan Allah sallama imani a cikin zuciyarsu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar mana sharrunsu, madalla da abun dogaro idan ya zamanto shi ne Allah. Waɗannan arnawa ɗin din yawansu a wannan lokaci Allah ta'ala ya karyar da su. Fanƙalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa taba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi. a cikin wata ruwaya ta al'imamul Bukhari daga Abdullahi ɗan Abbas, yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Kana hasbiyallahu wa ni'imal wakil, wato hasbiyallahu wa ni'imal wakil ta kasance ita ce akhira ƙauli Ibrahima sallallahu Alaihi wasallam. Ita ce ƙarshen maganar da ta fito daga bakin annabi Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam hina ulqiya finnar lokacin da aka jefa shi cikin wuta addu'ar da yayi ta ƙarshe ita ce kawai hasbi Allahu wa ni'mal wakil yana faɗa da aka jefa shi kuma Allah ta'ala ya bashi kariya na'am الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه م- متوكل م- مت- متوكل متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة Na'am. Arrabi'u hadisi na hudu a cikin wannan babi an abi Hurairata radiyallahu anhu daga Abu Huraira shugaban sahabbai wajen hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abu Huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yadkhulul jannata aqwamun wato waɗansu mutane masu daraja za su shiga cikin gidan aljanna af'idatuhum mithlu af'idati at-tayr zukatansu irin zukatan tsuntsaye ne suke zukatansu irin zuciyar tsuntsaye take to wannan malamai sun mai sharhi wannan hadisi al-Imam Muslim suka rawaito shi ya rawaito shi waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'anar shi mutawakkilun zuciyar tsuntsu shine tsuntsu yana da kwai tawakkali da Allah ya dogara da Allah zai tashi babu komai a gidan shi amma ya je shi ya nemo abinci shi ya ci ya kawa diyansa ba tare da yawa wani bakin ciki ba ba tare da ya tashi da hasadar wani ba ko yana kullace da wani a zuciyar shi ba to wanda ya zamanto zukatansu ba ta da alaka da kullewa wane ba ta da alaka da yi wa wani hasada ba ta da alaka da cutar wane ba ta da alaka da yi wa wani mugunta to za su shiga cikin wannan bangaren wato za su shiga aljanna saboda zuciyarsu a wanke take tsakankaninsu da Allah zuciyarsu a wanke take tsakankaninsu da bayin Allah waƙila ƙulubuhum raƙiƙatun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a su ne waɗanda suke da kwai tausayi wanda zuciyarsu take tattafsa ce wanda abu kaɗan in aka yi a gabansu wanda za su kwana ba su yi barci ba irin wanda akwai daga cikin mutane wanda daga ya ga an kashe mutum a gaban shi ina ga watakila in bai zare ba to shi kuma za a ga ya kwambi kawai yana in ya tuna abin abin yana damun shi irin wanda ba sa iya tsayawa ko in aka yi wani hatsari ko wani abu za a ga mutum daga nan ya rikici to waɗansu daga cikin malamai suka ce su ne wato af'idatuhum mithlu af'idati at saboda tsuntsu shi ma akwai tsoro kaɗan ka taɓa wani a kusan shi za ga shi ya tsere ba shi za ka halba ba ma amma in yaga kana shirye-shirye za ga ya tsere saboda zuciyar shi ba za ta iya amsar wannan abin ba na'am الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القال- قال- قائلة في واد كثير العباح فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالش- في- بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فأم- فعلق بها سيف سيفه وبن- ونعم ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا, وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخت- اخترق علي سفي نعم سيفي وأنا نائم فاست نعم وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان قال من يمنع من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرغ- الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تر- تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله rasuli رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤلق بالشجرة فاخترطه فقال تخ- تخافني قال لا قال من يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر riwayati وفي رواية أبي بكر الإسماع- الإسماعيلي في في صحيح في صحيحه قال من يمنعك مني قال يمنعك نعم قال الله قال س- فسقط فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ قال تشهد أم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أم قال لا ولكني أعاهدك ألا أقول ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصح- أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس أم قوله قتل أم فق- أم قتل rafala أفلا أي رجع وس- وبيا- ونم والعظاه الشجر الذي له شرك شوك مم.
والثم- والثمرة wasamuratu والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الس- من الطلح وهي ال- وهي العظام من شجر من شجر العضاح مم.
واخترب واخترب السيف أي سله وهو بيديه بيده fi وهو في يده سلة أي س- مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها na'am al-khamis hadisi na biyar a cikin wannan babi an jabirin radiyallahu anhu an amsa wannan hadisi daga jabir ɗan abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi jabir ɗan abdullahi annahu wa za ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ibala najdin haƙiƙa jabir ya fita yaƙi tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam can wajen najadu ya fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam falamma ƙafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama yaƙar waɗannan abokanan adawa na can wajen najadu zai dawo gida kafala ma'ahum jabir ɗan abdullahi ya dawo a cikin wato ayari na matafiya na ma'aiki alaihi salatu wassalam fa'adarakathum alqa'ilatu fi wadin kathiril idah jabir ɗan abdullahi yace sai kailula rana ta take musu tsakiya a wani kwari wanda yake mai yawan bishiyoyi mai yawan itatuwa fanazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a ƙalƙashin wata bishiya wata farraƙan nasu fil idahi yastazilluna bishajar sai mutane suka rarraba fil idahi a cikin ƙalƙashin bishiyoyi na wannan kwari ɗin yastazilluna bishajar kowa daga cikinsu yana neman itaciya wanda take mai inuwa wanda zai kwanta a ƙarƙashinta ya huta. Wa nazala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama tahta samuratin, sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya sabka a ƙarƙashin wata faral ƙaya ya da zanguwa nan. Fa'allaka biha saifahu sai ya rataye takobin shi a jikin wannan faral ƙaya wa nimna matan. Shi kenan manzo Allah ya kwanta sai ya huta a wannan guri ya ajiye takobin shi a jikin wannan bishiya shi ya kwanta a ƙarƙashin bishiyar nan kowa ya je share ɗaya kowa yake hutawa kal kowa ya damu kowa jabir ya ce wa nimna nau matan sai muka ɗan yi barci barci ɗan kaɗan ba mu jima muna barci ba fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya da'una kawai sai muka ji kiran ma'aiki alaihi salatu wasalam muka ji manzo Allah yana ina kuke ku zo ku faji ina ya ce sai muka tashi muka zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ku tashi manzo Allah yana kira ba wasa aka zo da muka zo wa idza indahu a arabiyyun sai muka tarar da wani ɗan karkara tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan karkarar ya tsaya yayi shirna a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbai ya ce inna haza taraɗa alayya saifi ce wannan bawan allah da kuke gani ya yi shirna ɗinnan ina barci da ya zo shi ya ɗako wannan takobin nawa daga jikin bishiya wa ana na'imun alhali ina barci fasta ya kawai sai na falka da na buɗe idona fa'iza huwa fi yadihi saltan shine wa huwa fi yadihi saltan kawai sai ga wannan takobi nawa yana hannun shi wannan bawan Allah ya zare shi daga cikin gidansa faƙala liman yamna uka minni sai ya ce da ni kai muhammadu dama kai ne ka kake kawa mutane fitina ko ce zuwa zai hana ka wa zai kare ka daga wannan takobin naka wanda yanzu a hannuna yake qultu lahu Allah azza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai nace mishi Allah zai kare ni salasa ne ce mishi man yamna uka minni wa zai kare ka daga wannan takobin ya manzo Allah ce mishi Allah bai ce mishi ba a yi haƙuri da Allah bai ba shi haƙuri ba kawai Allah zai kare shi shi kenan takobin sai ya waɗa daga hannun balaraban kawai sai manzan Allah ya ɗauke shi sai ya ce kai fa man yamna uka minni yanzu wa zai kare ka daga gare ni za ya ka shiga hannu ko ya ce a yi haƙuri walam yu'aqibuhu ma yake alaihi salatu wassalamu amma bai mai hukubar komai ba sai ya kirayo sahabbai suka ganshi al'imamul waƙidi wato ya ce dalilin da ya sa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato bai mai ukuba ba bai taba shi ba saboda ƙaunar ya musulunta ne to imamul waƙidi ya rawaito cewa annahu aslama wa raja ila qaumihi fata dabihi khalqun kathir wato wannan bawan Allah sai da ya musulunta yace lalle yau ya haɗu da wanda ya fi kowa rahama da tausayi ya koma ƙauyensu duk 'yan ƙauyensu yawancinsu yadda suka musulunta ta dalilin shi. Sunan shi kamar yadda shi Imam Al-Waqi da ya kawo sunan shi Ghaus ibn al-Harith. Ghauras ibn al-Harith, Ghauras ibn al-Harith ko wani abu makamancin haka. Wajalasa sai ya zauna ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce tashi jeka. Wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi. wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya jabir ɗan abdullahi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam bi zatin riƙa'i wato a wannan yaƙi wanda yake ma'abucin tsimakarai kai sahabbai wasu sun haɗu da wahala fa za a tafi yaƙi amma takalman da za a samu babu saboda ana cikin kunci da ƙaramin ƙarfi jabir ɗan abdullahi ya ce yawanci daga cikin mu mu sun huhude mun taka ƙayayuwa kafa ta huhude wani za a ga cewa tsimma ne zai zai ɗarma a kafar shi saboda ga hudewar kafa ga zafin rana ga wani amma a haka za a tafi yakin ya ce to mun kasance tare da ma'aikin Allah a wannan yaƙi yaƙin ma'abuciyar tsimma fa idza ataina ala shajaratin zalila ya ce idan muka zo mu inuwa wanda take mai inuwa tarakna hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna barinta saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce shi manzo Allah ya huta a wannan bishiyar mai inuwa mu kuma mu tafi mu nemi wata faja'a rajulun minal mushrikina kawai sai wani mutum daga cikin mushrikai sai ya tardo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ƙarƙashin bishiyarsa yana kwanci wa saifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'allaqun bishajara takobin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana rataye da wannan bishiya din a jikin wannan bishiya fakhtarahu kawai sai ya zaro wannan takobin fa qala takhafuni manzo Allah da ya daga kanshi ya kallace sai ya ce wa manzo Allah kana jin tsoro na qala la manzo Allah ce kai kin banza kai ne zan ji tsoronka ya ce ba na jin tsoronka sai in a yanzu ne iya haƙuri a wala musulmi musulmi yana shiga ciki wani kanji daga an mushi wani ola mai zai ga haka a na yi saranta qala faman yamna uka minni to shikenan kawai manzo Allah da yace a kai din Allah da nake tsoro to Allah sai ya sa wannan mutumin kawai sai ya zami yana zami a takobin sai ya hada daga hannun shi manzo Allah sai ya doke shi yana ɗaukan shi sai ya ce to kai faman yamna uka minni ya ce faman yamna uka minni ya ce wa maza Allah wa zai kare ka daga saran wannan takobin yanzu maza Allah ya ce da shi Allah zai kare ni a cikin wata ruwaya ta Abi Bakr nil Isma'ili wato Abu Bakr nil Isma'ili yana da kai ruwaya ta Sahih Bukhari an gane ko to a cikin sahihin shi yace man yamna uka minni qala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da shi wannan arne ya ce wa manzo Allah wa zai kare ka daga wannan takobin da yake hannuna a yanzu manzo Allah ya ce mishi Allah zai kare ni qala Jabir dan Abdullahi ya ce fasaqata sayfu min yadihi kawai sai takobin ya takobin sai ya fadi daga hannun shi wannan arne din fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayfa sai manzo Allah ya dauki takobin saboda maza Allah yana da kwai zafin nama ba mutum bane wanda yake mai da sauran sautu wani ne sai ya ce to ba gashi baka ya haɗi kuma fa qala man yamna uka minni maza Allah yana ɗauka shi ma sai ya ɗaga cewa zai kare ka daga gare ni yanzu kai fa qala kun khaira akhid sai ce maza Allah ka kasance mafi alkhairin wanda ya rike wannan takobin wato ka kasance kafi na adalci kamun adalci kamun rai faƙala ta shaɗu Allah ilaha illallahu a ne Rasulullahi, Azala ce, To, na ji zan barka, amma za ka shaida ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ni jakadan Allah ne. Ƙalala ya ce, A, ba zan yi ba wannan gaskiya ba zan yi ba a yanzu. Shi ma arnan da ke, arnan ne, ya ce, Ba zai yi ba. Walakin ni u'ahi duka Allah uƙaci laka, ya ce, Sai dai ni, kasan ƙarya tana da kwai ciwo. amma yanzu a ga ƙarya kawai a cikin musulmai ta zama ruwan dare in ba ma in ma azance ba ka ƙarya za ga cewa ba ma kula da da hirarka amma in za ka zauna ka sheƙa mutane ƙarya ka musu ƙarya goma cikin zancen ka guda sha biyu sha uku ka musu ƙarya za a da kai wani ya iya zance ai fadar shi za mu je mu fadar mai ƙarya ta shi cika yanzu to amma shi saboda arne ya san ƙarya tana da kwai tabo inda ya yi ta saboda yanzu inda ya ce zai musulunta bayan ya shirye ce bai musulunta ba ya hasa a gani shi kenan ya tsira amma sai ce a ba zai musulunta ba shi ma ya ce amma ya yi wa manzan Allah alkawali ya ce walakin ni u'ashi duka Allah uƙaci laka ya ce zan maka alkawalin ni ba zan yaƙe ka ba ba zan yaƙe ka ba wai takobi a hannunka ba ni ba zan ɗako nawa ba ko in amshi na wani in ce in yaƙe ka da shi wala a kuna ma'a ƙaumin yuqatilunaka sannan ba zan taimaka wa mutanen da za su yaƙe ka ba ni ba zan ba da shawarar a yaƙe ka ba ni ba zan yaƙe ka ba waɗanda suka ce in ba su agaji kan yaƙar ka ba zan ba su agaji ba ni zan kame daga yaƙar ka ba ruwana haka ya ce wa manzan Allah fa khalla sabila wa manzan Allah ce to tafi ya kyale shi ya tafi yana tafiya fa ata ashabahu sai ya je wa abakan shi da ya je ya ce faƙala ji itukun min inda khairin nas ya ce na zo muku daga wajen mafi alkhairin mutane na zo muku daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kaga shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu inda waye mu'amala sai wannan wanda suka yi mu'amala da shi ya yabe shi kaga wannan arni ne bai san musulunci ba amma saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ana shiga musulunci ta hanyar da'awar shi da kuma halayen shi mutum nawa wanda suka shiga addini na musulunci saboda kyautar annabi mutum nawa wanda suka shiga addini na musulunci saboda cika alkawalin annabi mutum nawa suka shiga addinin musulunci saboda tausayin annabi mutum nawa suka shiga addini na musulunci wato saboda a magana mai daɗi ta ma'aiki alaihi salatu wassalam za ka kare zamanto a ce kawai kai a kullum za ka dinga yi wa mutane wa'azi ne amma halayenka ba sa nuna cewa kai mutumin kirki ne za a ji ayoyi suna tashi daga bakinka hadisai suna fitowa daga bakinka amma aka zo daga kusa da kai za a ji kai munafiki ne macuci ne mayaudari ne mace amana ne kaga wannan ba ba zancen wannan hal yanzu akwai saura ka gyara kanka sannan kuma sai ka yi da'awa ya zamanto an koyi addini ta hanyar aikace bangaren aikinka sannan kuma an koyi amana da gaskiya da mutunci a aikace naka. Na'am. wani hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wani gurin Imam al-Bukhari ya kadaita da rawaito shi wani gurin Imam Muslim ya kadaita da rawaito shi qawluhu qafala faɗan shi da yace qafala falamma qafala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum raja'a wato shine al-qaflu ma'ana ar-ruju shine dawowa wal idah dune ash-shajaru alladhi lahu shawk wato itatuwan da suke da kwai wato ƙaya su ne ake ce da su al'idah an gane ko? wasamura faral ƙaya bi fatihi sin da yi wa sun wasali sama da yi wa mimun rufa asamura ba asamara ba ko asamra asamura ashajaratu min al-talhi wato ita ce bishiya daga ayaba an gane ko? shi ne ya zo a cikin alkur'ani ko ɗarhin mandud wahiyar izamu min shajaril idahi wato su ne manya-manya daga bishiyoyi wanda suke da kwai kayayuwa wakhtarata saifa wato ai sallahu ya zare takobi kenan wa huwa fi yadihi alhali takobin yana hannunsa saltan ai maslulan abin zarewa wa huwa bi fatihi sadi ko kace saltan wa dammiha ko kace sultan na'am yayi go na'am alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك